أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a gidan wannan talabijin mai albarka na bonfere a babban birnin yamai mune muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wani daidai wannan lokaci a duk wannan rana ta ranar juma'a daga karfe tara na safe zuwa karfe goma tare da mal eh, sheikh malam abdulmalik Khamis wanda muke kasancewa a gabatar da maudu'ai wanda suke daban-daban a duk sati ranar juma'a Ah, a yau muna shida ga watan rabi'ul ah, eh, jimada ula ko shida ga watan jimada ula shekara ta dubu eh, ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu hudu da afuwan shekara ta dubu eh, biyu da ashirin da hudu miladiya Ah, don malam ya tattauna mana wannan eh, wato maudu'i da ya fara mana tun bara wanda maudu'i ne mai faɗi akan abin da ya shafi alistimar da hausa ana ce masa mulkin mallaka wanda malam ya tattauna mana a waccan shekara mun yi zama na shida yau kuma in allah ya yarda wato wancan sati an yi zama na bakwai halka ta bakwai kenan wannan kuma na yau shine wato zama na takwas wanda eh, za a yi taken da za eh, wato a cikin abin da maudu'i ne mai faɗi ana nan a cikinsa za a tattauna akan alistimar ta'rifuhu wato ta'firuhu ko kuma asaruhu tarihuhu wa anwa'uhu da kuma eh, muqawwamatuhu ko مقاومة Muwa- muqawamatuhu نعم Eh, malam zai tattauna mana kenan ta'arifi bayaninsa da kuma tarihinsa da kuma wato tasirin da yake da shi ga abin da ya shafi duniya da kuma addini na al'umma da kuma nau'i nau'insa da kuma eh, wato meye yake sabbaba wa kasashenmu eh, da a cikin wato yake sabbaba shi a cikin kasashenmu na, na afirka za mu ce don mu ya fi cutarwa wannan wato alistimar shi yasa wasu malaman masu kiran shi alistimar kamar yadda bayani ya gabata ba tare da bata lokaci ba zan bakku tare da malam ya shiga cikin maudu'i kai tsaye a karamakon bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu dama da iko har muka zo muka sake haduwa da ku a wannan darasi namu da muke gabatarwa a tsawon watanni daga bayan sallah babba dai lokacin da muka fara har zuwa kusan watan ramadan duk shekara kafin watan ramadan ya shigo da ɗan lokaci kuma sai a dakata kuma sai bayan sallah in allah ya kaddara na'am to allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari wancan sati mun yi karatu tare da alaramma isa yanzu kuma wannan satin gashi muna tare da malam muhammad sani kuma wancan sati mun dan yi bita ne akan maudu'in muna al-istimar tun da tun wancan waccan shekara yan watanni kafin a ƙare karatu aka shigo cikin wancan ma'ana shi wannan maudu'i na al-istimar wanda kuma bayani ne kan shi muka ce za a dan maudu'in yana da faɗi kwarai da gaske ba abu bane wanda za a iya cewa a yi karatu kansa ya saurin karewa amma nazarin saboda muna da maudu'ai da kuma fannoni da abubuwa daban-daban za a iya bashi wani dan lokaci har a gare gwargwado an dan yada ya fitila ko ba haka ba sannan kuma sai a shiga waɗansu fannonin haka misali amma yadda kuka bayani a tun bara ce wato abin ne da ya shiga ko ina ya taba haka haka wato alistimar babu wani bangare na rayuwa wanda bai bai taba ba wannan haka ne tabbas to mun dan kawo nuktoci ne waɗanda nukatakin duk wanda zai bincike kan irin wannan fanni yana buƙatar ya rika irin waɗannan nukatakin shi yasa muke son a rinka yawan maimaita su kamar yanzu an ka ce al-istimar ko ba wanga kalima ta al-istimar ba duk wani maudu'i wanda zaka karatu kansa waɗanda nukat suna da muhimmanci wajen bincike al-istimar misali nan shi misali al-istimar ta'rifuhu ko ko hadduhu domin da at-ta'rifu da haddu da mafhumuhu duka dai abu guda ne ko ba haka ba yawwa ko mu ce kusan ɗaya ne ta yawa ne ce akwai bambanci amma dai mutaradif ne wasu ke ganin su don ɗaya in ka ce haddu shay'i shine ta'rifuhu shine mafhumuhu to kaga anwa'uhu ka gane ko tarihuhu asbabuhu ad-dakhiliyya wal asbab al-kharijiyya sannan kuma atharuhu in as-sayyi'a ne ko atharuhu al-hasana sannan kuma muqawamatuhu ko kuma al-hulul al-hulul al-mu'aqqata wal hulul al-jadhriyya to duka wa anwa'uhu duka duk mawdu'i na bukatar irin waɗannan abubuwan ina fata an fahimci ni al-muhim yanzu wancan sati mun tattauna akan wato tarihin mulkin mallaka da yadda waɗanda suka tsara shi suka tsara shi an gane ko taron da suka yi a ƙasar almaniya jamus an gane ko da kuma sunan istimar dama mun yi bayanin cewa ba gaskiya ba ne domin kalima ce ta musulunci kuma ta ƙur'ani suka ɗauka suka gyara ta don saboda har waɗansu ma daga cikin masu da'awa sai sun ɗauke sun yi amfani da ita ba tare da sun yi sun yi tambi kamar sun nabba mutane akan ba hakikanin abin da take nufi bane an gane ko wani ma tana yawa hankalin shi bai taba kawo kawai ya dauke ta haka wani kuma kaga ya san da ba ta da kyau amma sai ya manta bai mutane bayanin ba hakikanin ma'anar ta bane tunda isti'bar rayarwa ne su kuma sun zo ne sun yi ihtilal sun mamaye kasashen mutane sun ma istidmar sun hallaka mutane sun ruguza su sun yi musu banna mai yawa kalimatul haq yuradu al-batil na'am kamar kalima ce ta gaskiya wadda kuma sharri ne ake nufi da ita ma'ana dama dan a kwantar da hankalin mutane kasu ga kamar yanzu a kawo maka gubace cikin duhu sai a ce ma zuma ne kaga an ka ce ma gubace ai ba za ka sha ba amma an ka ce ma zumuwa ce bayan ka sha lokacin nan ne tasirin to haka ne suke mu mustalahat ko a zuba guba a cikin tufa a kawo maka tufa tufa yawa a baka sai kana ganin zahirin shi mai kyau sai ka ci ne da mantuwa sanadiyar halakarka ala ayyati hal dai wannan uslubi ne na hadda shedan yana da shi tazyin dama qur'ani ya faɗi shi tazyin za a kawata maka ƙarya sai ka sa tsabanin alkhairi ce sai ka shiga ciki ko kana tsakiya ko ka kai karshe ka gane ashe shirme ne to haka suke su ma ai shayatinul insa na kuma yaran shedan ne babba su turawa kenan waɗanda suke ba musulmai ba 'yan mulkin mallaka ala ayyati hal mun dan tabo tarihinsa a dan kafin mu shiga cikin karatu gadan-gadan an gane ko zan dan yi tambihi ko istidraki akan wata nukta a satin da ya gabata mun tattauna da alarma isa har muka yi zancen kasar rasha shintaje taro da aka yi a kasar a garin berlin an gane ko to koko bata je ba to mun kai shakka amma dai fin nihayar lissakin bincike sai na gano rasha ta je a wannan taron kuma kusan ƙasa goma sha hudu ne suka halarci wannan taro kamar da littafan tarihi suka rubuta ƙasashen da suka je sha hudu ne to amma waɗanda suka ibi rabonsu a duniya kamar suke da ta cewa ko suka ga wannan abu ne mai kyau suka yi shi ƙasa biyar ne su ne ƙasar sauran tara duka sauran tara kawai kamar ba su ɗauki abin da muhimmanci ba kaga waɗanda suka je waɗanda suka ɗauki abin da muhimmanci kaga ƙasar Birtaniya sai kuma ƙasar faransa sai kuma wato ƙasar portugal sai kuma ƙasar belgica belgic kenan sai ƙasar almaniya ita da ta kira mata wani waɗanda guda biyar su ne suke da tasiri game da mulkin mallaka a duniya kuma sun yadda da shi kuma sun bashi ƙarfi ƙasashen da suka je ba su da ba su bashi wani muhimmanci ba shine ƙasar eh, Nor- Nor- norway wadda suke ce ma norvege da faransanci norway da eh, da ingilishi da ƙasar norway sai kuma ƙasar namsa wadda suke ce ma autriche a namsa sai kuma eh, ƙasar denmark Denmark.
Eh, eh, denmark ita ma ta je sai kuma kasar italiya ita ma ta je Italy.
italy da, da, da italiya da Ispaniya, spain da kuma wato rusiya ita ce rasha a wannan lokaci ita ma ta halarci eh, wannan taro sai kuma america wilayatul muttahida al-amrikiya itazini ko united states sai kuma eh, abin nan sai kuma kasar daular Uthmaniyya Turkiyya to su waɗanda na ƙarshen su sun je ne ba su damu da abin da aka yi ba to abin da sani istidraki saboda wancan satin mun yi shakka mun sada shi muka fitar da ita kuma daga baya sai muka yi bincike sai muka ga ya kamata a tabbatar da ma'aluma domin shi ilimi amana ce an gane ko ba abu ne da ka faɗa yanke wani lokaci tana yawa ka yi kuskure wani lokaci tana yawa ka manta wani lokaci tana yawa ka yi shakka To yanzu malam bayan sun yi wannan taro kamar yadda muka faɗa daga 1984 zuwa 1985 suka shigo yaƙe-yaƙe tun da sai aka shigo bayan marhalatul at sai ma marhalatul eh, tanfidh bayan sun tsatsara sun yi taro sun tsatsara yadda za su yi kuma ba za su samu matsala wa junansu ba sai suka shigo cikin al-marhala thaniya wa hiya marhalatu marhalatu tanfidh shine zartarwa to wajen zantarwa turawa da suka zo sun yi yaƙe-yaƙe junansu Waj- a'a sun yi yaƙe-yaƙe da 'yan afirka da kuma ƙasashen da suka yi ma mulkin mallaka tun da ba mu kaɗai ba ne da yankin larabawa da yankin asia ko azi na gabas na an gane ko to amma mun faɗi cewa kafin su shigo sun yi waɗansu iktishafat an gane ko musamman iktishaful anhar wuraren da suke da ruwa tunda mun faɗa wasu daga da yawa daga cikin masu tarihi suna faɗar turawa sun fara gano afirka ne ta fuskar ruwa amma ba su faɗi me dalilin da yasa suka bi ta hanyar ruwa ba kaga wannan lokaci babu ta hanyar eh, jirgin sama babu technology balle a ɗauko na'ura daga nesa ko ta tauraron ɗan adam Na'am.
sai abu na gaba ruwa su ne inda ake samun ɗan adam ke iya rayuwa rayuwa, kwarai.
ana gane ni shi yasa suka zaɓi manya-manyan tafkuna da ke afirka irin eh, pleb da zombies zombies da ake kira da kuma pleb na congo da pleb na niger wanda aka ce ma pleb niger kogin niger tun da asalin shi kogi ne da kuma eh, wato kogin nil an gane ko almuhimmu dai kafin su zo sun yi karatun afirka da kyau wanda kuma mun faɗi irin abubuwan da wato suka eh, abin nan Na'am.
dalilin da ya kawo su har ma ɗaya daga cikin wanda suka gano eh, kogin eh, abin nan eh, mai yake da suna da ya gano kogi eh, ina ganin nil ne da ya bincike kansa Na'am.
ko ba manta na wanda da ya ingila ta turo tun da dan scotland ne to scotland kuma wani yanki ne cikin ingila eh, livingstone da ya zo ya gano inda ruwan suke zuba Na.
sai ya sami shi suna shulalat victoria faske victoria wata masaroniya masaroniya ce ta ingila ka dubi su in suka yi bincike a ƙasar kuma sai su ɗauko abin sai su maida da sunan ƙasashen su Kwarai.
an gane ko david livingstone shi ya wannan aiki ala ayyati hal Na'am.
yanzu za mu zo zuwa ga bayan an yi yaƙe-yaƙe Na'am.
amma mai kasashe kuma an yi amfani da 'yan afirka tunda ba sojojin turawa kaɗai da suka yi wannan yakin ba sun fahimci ɗan afirka mutum ne wanda ko da suka zo sun iske afirka da matsaloli Na masarautu.
na masarautu da matsaloli ma na yaƙe-yaƙe na addini inda akwai addini Kwarai.
da kuma matsaloli na kabilanci to waɗannan abubuwan sai suka taimaka musu idan suka zo in suka gane tun da shi wani bai san turawa ba sai yana ganin bari a taimaka maka da makamai ka kashe wani wanda shi ne irin abin da yake faruwa a yanzu bari mu taimaka ma ka yi ma wani juyin mulki bari mu taimaka ma ka yi tawaye don ka yaƙi wani bari mu taimaka ma ka kashe wani saboda ka eh, abin nan bari mu taimaka ma mu baka makamai ka tada hargitsi da hayaniya wannan uslubi ne kadim sun san da shi saboda su a ƙasarsu ba a ba wani makami ya yaƙi gwamnati Na'am.
su a ƙasarsu ba a karɓar mulki da ƙarfi sai dai a yi zaɓe Na'am.
an gane ko amma su idan za su yi zaɓe za su yi zaɓe ne a tantance waye cancanta mu kuma su za su turo wa sai in sun yarda da cewa zaɓen mu yayi sannan yayi mu na mu ko mun yarda yanzu ni ba America ta yi zaɓe ko duniya ta yarda ko bata yarda ba haka ne America take so ba wanda isa magana amma su duk duniya inda aka yi zaɓe ko China ta yi zaɓe sai America ta ce wannan zaɓen bai yi ba gashi nan sai su ce wai tsarin China na yan communist kaza in Rasha ta yi zaɓe amerika ba ta yarda da zaben da rasha ta yi ba ba ta yarda da wanda china ta yi ba ba ta yarda da wanda wace kasa ta yi ba irin na koriya ta arewa ba ta yarda da shi ba amma ita nata ta yarda shi kuma ba wanda ya isa ce ba daidai ba ne har shugaban da ke kai zai tabbatar da cewa ya yarda da wannan wanda ya ci ya ci wanda ko da ba tare suke da shi ba misali yanzu shi wanda yake kai a yanzu yanzu ina sauraron labarai yana ba da tabbas ɗin wannan zaɓe da aka yi aka ce wane ne ya ci kuma ya tabbatar cewa an yi zaɓe na ba wannan muke zance ba shi wannan kamar yanzu shi shugaban ya yarda wane ya ci su can akwai na'urori akwai bincike amma mu aje wannan su yanzu waye isa ya ce musu zaɓen su yi ba shine yanzu misali ko su sun yarda ko su da ba ai tsaya ai kasar rasha ai yan adawa na iya fitowa su yarda da cewa zaben da an kai an yi adalci amma su sai su ce zaben nan bai yi ba ba sani ko an fahimce ne ba kuma suna iya su na kowa bai yi ba sai nasu yana daga cikin har yanzu tasirin mulkin mallaka su abinda suka yi daidai ne abinda wani ba daidai ba ne in kaga sun yarda daidai ne to sai ka bi son ransu in ka ji sun yabi wane ko sun ce daidai yake to ma'ana nasu ne yana zartar musu da abin da suke so ban sani ko muna fahimta ba yawwa to wannan shine kamata abin da ya kamata mu gani to ala ayyati hal kenan yanzu su turawa da suka zo suka samu 'yan afirka da nasu matsaloli sun kai ɗauke su sojoji suka yi musu yaƙi tun da yawan ma waɗanda aka yi yaƙin da su koya musu makamai ne aka yi aka je suka yi yaƙi na abin nan bayan ƙare yaƙe-yaƙe to akwai wasu sharuɗa da turawa suka ɗora wanda yana da kyau mu fahimce su dan afirka na yau wani sai yana ganin waɗannan abubuwan ai abubuwa ne waɗanda aka rubuta su aka aje kuma aka yi aiki da su rashin sanin tarihin su zai cuta ma mutumin yau shine shin da suka yi rabo tunda wa junansu sun yi ta rabo kuma bayan an yi rabon fa an samu matsaloli wajen aiki wanda sai da aka sake komawa wani lokaci can inda aka yi taron tsakanin faransa da ingila a ce nan kudin kwaturi mai yawa nan kudin abin nan kudin rage muna haka aka yi ta yi ba da faransa da ingila da aka faɗi samun matsala musamman tsakanin nijar da najeriya sai da aka koma ba aka je aka ce a to ke ingila yanzu ki dan rage ke ki dan kan iyaka kwarai ku ki dan za ku ɗoma faransa na nan an gane ko kenan kaga sun yi tafadil mashakil bainahum saboda wannan lokaci sun yi amfani da jahilcin al'umma sun yi amfani da yan afirka ba san su kowaye bane saboda su baki ne suka fado ga su kuma jan fata da ka san wani abu mai kyau amma zuciyar baki kirin take ba ta da imani ana gane ko to ala ayyati hal sai suka dora ka'idodi na daula wanda shine yanzu matashiyar karatu mataki na daula an gane ko tunda mu tsarin masarautu gare mu kamar yadda wancan sati muka yi bayani muna da tsari na masarautu to yanzu misali to yanzu su turawan sun zo sun ruguza wannan tsarin sai suka kawo tsari na daula an gane ko tsari na daula eta kenan to yanzu bayan wannan sai tsarin alƙiblar tsarin siyasanmu da na addinin musa ya fara canzawa tasirin mulkin mallaka kenan zai zo ta fuskar kowane ɓangare to amma waɗanne sharuɗa suka ɗora sai turawa suka ɗora sharuɗa guda hudu sharaɗi na farko an gane ko sharaɗi na farko shine cewa kafin a yadda da ƙasa ƙasa ce sai an samu abubuwa guda hudu
kasar ta cika yawwa kenan yanzu in aka ce kasar najeriya wai waɗanne sharuɗa ne za ta cika a ce mata ƙasa a ƙasar najeriya in aka ce ƙasar niger waɗanne sharuɗa ne za a cika a ce mata a yarda da ita ƙasa ce tun da yanzu an ce ƙasa kaga yanzu da yawan mutane in ka tambaye su me sharuɗan da aka ɗora a ce ƙasa ta zan ƙasa bai iya sani ya an kai an ka shata waɗannan iyakokin la yarif to kaga sharaɗi na farko a samu iklim shine yanki mun ji wannan da kyau shine iqlim yanzu su ma har sun yi mafi ili da larabci ta aqlama eh ta aqlama da alhamza kenan har ya zan dan yanki kenan ya ya sade da yanayi shine ta aqlama eh doktora ma sun yi mata yanzu fi'ilin ta ita ma ta dakatara eh to al-iqlim kenan abu na biyu sai a samu ash-sha'ab aw al-umma community a samu al'ummar da take rayuwa a wannan yanki na uku ar-ri'asa shugabanci governance an gane ko na hudu kuma al-i'tiraf al-iftira al-i'tiraf shikenan reconnaissance to kaga waɗanda sharuɗa guda hudu in ƙasa ba ta cika su ba a majalisar ɗinkin duniya ita ba ƙasa ba ce to abin tambaya a nan wace ce majalisar ɗinkin duniya kuma su waye a can kaga waɗanda suke da kujerar naƙi a majalisar ɗinkin duniya ƙasa nawa ne ƙasa biyar ne muna da amerika muna da ingila muna da faransa muna da Biritaniya, muna da a almaniya ba ta da akwai china da rasha eh masu durwa da vito to waɗannan ƙasashen su suke da durwa da vito abinda suka yadda da shi shine abinda ba su yadda da shi ba kuma ba shi ba ne to su waɗannan waye ba su wannan yanci
kenan malam na kula ɗazu kun kawo magana cewa ita america ko ina ne ya yi abu wato inda ba ta ce yayi ba zai ba ta kenan su khas ne minar khawas kenan a cikin wannan yawa su turawan ita america kamar ko cikin turawan ita a yanzu tunda america ɗaya ingila ce da ingila ta yi mata mulkin mallaka amma yanzu bayan ƙari yakin duniya da biyu ta shiga gabansu saboda yawan yaƙe-yaƙe da suka yi da kuma matsaloli kuma sunna ce ta Allah wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas yanzu waɗannan ƙasashen masu kujera hawan naki an gane ko su ne sun ka aza waɗannan sharuɗan kafin a yadda da ƙasa shine ya kamata mutane su gane mun gane ko to ya za ka gane sharrin wannan abin shi ne ɗauki ƙasar filistin da ƙasar isra'ila yanzu filistin ba ƙasa ba ce a wurinsu amma isra'ila ƙasa ce to me yasa filistin ba ta zan ƙasa ba kuma isra'ila ta zan ƙasa kuma ya an kai yahuda wanda sai bayan kare yakin duniya na biyu suka dawo a nan a alif da ɗari tara da arba'in da biyar suka zo wurin kuma palestina suna nan palestina suna nan kaddarta su yahudawan sun taɓa zamanin sun kace shekara dubu uku da suka gabata iyayensu sun zama nan yanzu a hankalin ɗan adam kakanka shi zamana shekara dubu uku ga wuri ka tafi abinka ka dawo malam bayan shekara dubu uku ka zo ka ce mutum ya rusa gidan shi ya baka wuri kakanka ya zauna wurin nan shekara dubu uku da sun ka wuce eh dan shi a kasan shi dan shi a kasan su suna karatun jadal da mantiq da falsafa yace halil aql salim ya qabal hada eh la yakbal
haba malam to me yasa Filistinawa sannan in mu ɗauki ma a al'ada ta hankali su larabawa Filistinawa larabawa ne larabawa 'ya'yan annabi Ismail ne su Yahudawa su kuma 'ya'yan annabi Yakubu ne annabi Yakubu dan annabi Ishaq ne to da annabi Ismail da annabi Ishaq ɗiyan annabi Ibrahim ne to dan wa da dan kare ya an kai Yahudawa suka cancanci wuri amma su larabawa da suke ɗiyan wan Ishaq ne su ba su da rabo ba zan can waye cancanta ba yanzu ya an kai su waɗancan suna da rabo kuma su waɗanda ba su da rabo ka gani to saboda wani lokaci mutane sannan ita ƙasar yanzu ta cinkushi ita america america wanda karatu ne ya kamata wata rana in an samu lokaci duk da ke ba kan shi muke ba wata rana dole ya kamata qadiyar filistin a yi karatu kanta ala ayyati hal na abin da kamata mu ci asalin mutanen america galibi 'yan afirka ne da mutanen ingila musamman su ne suka ji suka mamaye sun ka hallaka mutanen amerika na asali asalin ƙasar Kanada mutanen ingila ne sun ka je sun ka mamaye sai waɗansu mutanen faransa da suka bi su dama galibi mujirmai ne waɗanda an kaso a kai can sun yi halaka su gidan kaso ne fa allah ya kaddara suka rayu sun ka zama eh gidan kaso ne da ingila da Kanada ka gane ko da australia ka gane ko waɗannan wurare ne waɗanda mutanen da suke mujirmai suka yi ɓanna ko suka yi wani abin kunya a ƙasar ake ɗaukar su a kai su can aya ba su iya dawowa kuma wuri ne mai tsananin sanyi aka sa tsammanin za su halaka Allah bai kashe su ba amma su ne da sun ka ɗanyi ɗan dubara kaga suka zo suka samu waɗanda suka iske mutanen asali suka halaka su suka kwace su ma waɗancan american su ma ai sun iske hunudul humar su ma sun kashe su sun mayar da su 'yan kaɗan to yanzu in gaskiya za a bi da dan afirka wanda a amerika da balarabe da a amerika ka gane ku da su mutanen ingila waɗanda a amerika user da waɗanda a canada da waɗanda a australia duk su dawo asalin su ingila ne su zamana nan ne ƙasar iyayensu to amma kaga su a mil katsan 92 christophe colomb ya gano ƙasar america ba a bayi shekara nawa ba da gina ƙasar amerika a ƙasar amerika har yanzu har yanzu ba ta shekara dubu ba za a ce masu abin nan an gani ku? to har yanzu shekaru nawa na gare ta bata kawai iska ta wuce 600 ko 700 bata ma kai 700 ba milkat san katur vendus tun da ka ɗauki milkat san katur vendus shekara takwas ne a babu ga mil sisan tun ka ɗauki mil sisan yanzu muna 2024 to 2024 shekara kenan 424 sai ka kara da 8 432 ƙasar amerika gaba ɗaya gano ta 432 na gare ta musibar gada muka gani yan jinjirar ƙasar ga to abinda nake son mu gane eh abinda nake son mu gane kaga babu adalci cikin wannan tafiya to wannan abin meye bayan shi kaga filistin abu na farko muka ce inda ƙasa za ta zama ƙasa sai da mi iklim shi ne mi yanki to falastina suna da yanki ko ba su da suna da yanki to abu na biyu asha'ab mutane akwai mutane a falastini ko babu to to mutai an ri'asa jagoranci suna da jagoranci ko ba su da ko ku haka na suke tarwatsi to to na hudu itiraf to amerika sai ta ce ba ta yadda da palestino a zaman ƙasa ba isra'ila ta yadda da zama ita ce ƙasa shi yasa isra'ila ƙasa ce filistini ba ƙasa ba ce to shi yasa waɗannan turawan da ka gani yadda sun ka aza ƙasashenmu ma'ana iliminsu da tsarin suna yabba su suka datsa kasashe don su tafiyar da su yadda suke so yanzu ya an kai rikicin iyaka an yi rikicin iyaka tsakanin cameroon da nigeria yankin bakasi a zamanin to zamani mai tsawo ne zamanin abacha daina da za a je a warware matsala a ina aka je wa ya ba da shaidar to su kenan suna za su hudin da mun ka je mun ka kakkashe mutanenku ga yadda mun ka shata wuri kaza na wani yanzu akwai rikici na gadin gadin da ɗaɗɗan rikici tsakanin algeria da maroko yanzu kwanakin nan shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya yi ƙememe ya ce wannan wurin na maroko ne kenan su kan dibo har yanzu tasirin mulkin mallaka yanzu dibo tsakanin ita algeria da maroko marokon su zanna wurin na an ce akwai arziki to tun da yana da arziki ne a akwai da mu da ku duka dai asalin mu addinin mu da komai dai gashi kuma iyan kudin ga namu ne da mu tai zuwa jiran majalisar ɗinkin duniya da da faransa in wurin nan yana da arziki ko taho da allah raba da mu je mu kashe kawunan mu ku zo mu raba mu ba ku hamsin ku ba mu hamsin ka gane ko a ɗiba in zinariya ce in mai ne ku kai waje ku sayar ku samu arziki al'umma ku ta ci amma yahi wagga ta siyo makamai wagga ta siyo makamai a zaka a buga ana ɗiban wannan arzikin ana kai waɗancan tsinannun albarka suna ba ku makamai kuna kashe junanku ina ma kai ila haula wala ko ba quwwata a yi illa haka ba malam yanzu tashi a tafi gurin su yana nuna cewa mulkin mallaka ake yawwa kuma ba ta karewa wallahi malam ba su bari sai an yakin nan bayaniya ba sai Algeria ta dauko makamanta Morocco ta dauko makamanta shikenan kamfanin su sun samu abin da suke so da ba makamai ne gare su su ba su da zinariya ba su da hetar sai dai ira makamai na a kashe mutane sai sun zo su raba rigima an gane ko to kaga likici ne suke son su tayar saboda ka san dama ita Algeria korar Faransawa ta yi na ba yanci an kabata ba su da karfin tsiya ne sun ka kwace mun gane wannan to kaga tarihi na sha'atu duwal yana da kyau duk wanda kenan duk wata ƙasa ta yanzu da an ka ce an yi mulkin mallaka waye shata ta su suka cata ta kenan har yanzu sun bar wani kirbishi to shi yasa sai suka bar bama bamai da su akwai bama baman da za su tashi ban sani ko an fahimta ba daga cikin bama bamai shine masarautu ne aka hada to wani lokacin sai a ce ma waɗansu masarautun su balle su yi taso ƙasa kaga yaƙi zai tashi alhali sun suka kawo tsarin gwamnati amma in sun kasa na da wani abu sai su zo su abunga in sun kaga ta masarautu bata ci ba sai su tada rikicin kabilanci sai a yi yakin basasa in sun kaga wannan bata ci ba sai su tada rikicin iyakoki ƙasa da ƙasa in sun kaga wannan busu ci ba sai su tada rikicin addini yanzu sudan an raba kiristoci da musulmai yanzu an zo wajen kiristocin an haɗa su sun caɓa wajen musulmai an haɗa su sun caɓa ƙasar duk ta dame ina fata ana- ana ana fahimta ta kenan tasirin su ne kuma suna da dubara duk masarautar da sun kasan tana da tarihi tana da karfi sai sun yi mata irin wannan yanzu kaga kamar kurdawa suna da karfi a gabascin duniya amma sai suka ki barin su yi musu ƙasa sai suka ɗibi saura suka kada cikin turkiya suka ɗibi saura cikin iraki suka ɗauki saura cikin siriya suka kullun yanzu kurdawa ga su tarwace suke marmakon kuma su shige cikin waɗancan ƙasashen su yadda yanzu haka abin yayi sai su ce sai sun tabbatar da ƙasar sai turkiya ta yaƙe su a hallaka su siriya ta yaƙe su a hallaka su iraki ta yaƙe su a hallaka su kullun ta kashin suna akai ina ma har yanzu lili kuna jama kanku bala'i shi kuma ba komi so kai wanda ba saboda kasan waɗannan mutanen kurdawan mayaka ne su salahuddin al-ayyubi yana daga cikin akra da shi ya kori yahudawa daga nan kenan ba su yarda wannan kabila ta sake hulkowa kwarai shi yasa suka yi musu kofar rabu shine to Allah ya kyauta to a akar maka Allah kenan waɗannan su ne sharuɗa guda hudu wanda suka aza sannan kasa ta sannan ta zama ta zama ƙasa to in kuma su- su- da suka aza su kenan yanzu sun san sun ajiba mamaman da za su tayar daga baya shi yasa kake ganin yanzu har kasashen da suke ganin sun ci gaba turawan suna tada musu hankali ta fuskar yankin kasa yanzu dibi pakistan da india kullun akwai rikici kan kashmir kin nan waye yanka kashmir din kaga ingila ce ta yi wannan kaga har yanzu ta bar musu wannan burbushi duba duka ga kasashen hada suke bangladesh india dama du- du- duk su suka zo da gangan suka yi wannan tsayar ban sani ko an fahimce ni ba to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutane su fahimta ko mu fahimta ka'idar da ke cewa Yawwa.
tarik da su- tasun su suka aza waɗannan ka'idodin guda hudu to yadda duk za su yi su ballo yadda za su yi su mai da ƙasa ba ƙasa ba su ne suke yi su sun ka ga dama ka gane kamar yadda sha'irin jahiliya yake alfahari yace wa nunkiru in shi'ina alan nasi qawlahum wa la yunkiruna alqawla hina naqum mu duk wanda ya faɗi magana duniya muna iya cewa ƙarya ne a zamana lafiya amma ce mu ba wanda ya isa mu mu faɗi magana ce ƙarya mu kai kaga wanga magana akwai alfahari kuma akwai hayaniya to wanga in ya haɗu da yan mutuwa sai a ce kai ma ƙarya ka kai Kwarai.
ba shi kenan bare kowa guda gare shi a mutu in ya haɗu da yan kuna bakin wake to ba mutuwa ta ba in ba ka tsoron mutuwa ce ba ka kai kaɗai ba ka tsoron mutuwa ya hakika na abu Ah?
da faru da palestine to gibo malam su kansu falastinawa da suriyan da wane ne ai kahin a kafa isra'ila ai yakar juna suka yi iyakokin akwai matsala misir kanta tana da matsala da su ai abuna wanda su turawan sun zo sun iske wadansu abubuwa na sai suka ga dama ta samu su kansu masarautunmu na afirka ko dai suna yaƙi kan iyaka suna yaƙar juna kada fahimta ta ko ku a'a ba yaƙar juna suka yi ba akan eh, iyakoki a'a waɗannan suna kan al'ada da gargajiya waɗannan suna kan musulunci ana bugawa shine ba shi yake cewa sai bango ya tsage kadangare ke samun wurin shiga to Allah ya kyauta to malam kenan yanzu wanda mun samu tarih nash'at ad-duwal Mm.
to bayan mulkin mallaka turawa sun samu dai galibin wurare sun zartar da hukuncinsu to sai suka tsaya sai suka duba akwai kasan in an yi kare ya ba kamar bahaushe na da wani karin magana yace ba a lissafa gawa na sai an kare yaki ya kwarai ba a lissafa tambu sai an kare faɗa faɗa tunda in ba ƙara faɗa ba in an lissafa kore yanzu akwai saura shi yasa kaji an ce to yanzu labaran da muke da su yanzu dai adadi kaza na amma ba a sani ba abin ko zai karu ko kuma zai karu ba to wannan shine to turawa da suka zo sai suka fahimci akwai waɗansu mushkiloli da suka iske musamman ƙasashen afirka da na gabashin duniya akwai abubuwan da bindiga ba ta iya maganin su saboda ita bindiga tana iya tare jiki amma ba ta iya tare kwakwalwa da zuciya to sai suka fahimci akwai abu uku masu muhimmanci a rayuwar ɗan adam in ba ka raba ɗan adam da waɗannan abubuwa guda uku ba ba zai taɓa bin ka ba irin yadda kake so kuma idan ka samu waɗannan abubuwa guda uku to baka buƙatar ka je da makami ka samu alghanimatul barida inji larabawa yawa shine na farko addini duk lokacin da mutum yake rike da addini to akwai wayar karaba shi da addini ko da ma ba addinin gaskiya bane saboda aqida tana da tasiri a rayuwar dan adam madalla na biyu sai as-saqafa ko as-saqafa wal adat al'adodin da mutum ya gada daga magabatan shi suna da tasiri gare shi an gane ko sai abu na uku al-lughat yarurruka waɗanga abubuwa guda uku in kana son ka mallaki ɗan adam wanda duk zamu zo tasirin turawan mulkin mallaka a cikinsu sai ka mallaki waɗannan abubuwan guda uku to sai turawa suka duba suka gani ya za mu yi ya za su yi to su suna da wata mazhaba wadda can ƙasarsu sun yi amfani da ita sun samu kansu cikinta to sai suka ga in ba wannan mazhabar suka bi ba to ba za su ci nasara ba sai suka ce to a yaƙi addini sawa'an musulunci ne a yaƙi al'ada ko ta gari ce ko ba ta gari ba ce in dai taku ce su cire ta a yaƙi yarurrukan ku to sai a aza hutta to cikin yaƙar addini nan an ka zo da yaƙar addinin musulunci wanda su can suna da mazhaba wadda ake kira al'ilmaniya wadda a kanta yanzu kenan cikin tasirin mulkin mallaka shine yakar addini cikin yakar addinai yakar addinin musulunci to karatu anan shin menene ilmaniya ko almaniya sannan daga ina ta samo asali mi addalillan tasowata a turai kuma mi ta yaya ta shigo muna a kasashen musulmai sannan yayi ta yi tasiri ga addinin mu kuma bayan ilmaniya waɗanne hanyoyi tura suka bi wajen yaƙa addini tun da ba ita kaɗai ba ce kaga karatu ya koma sabo sabo eh amma dai mu taɓa abin da lokaci zai bamu abu na farko kalima ta ilmaniya a ƙarƙashin addini eh a ƙarƙashin addini a ƙarƙashin addini kenan yanzu sai suka kawo mazhaba ta ilmaniya shine first an gane ko abu na farko ilmaniya shin wai biya ilmaniya ita kalima ta ilmaniya asalinta daga al'ilmu ne kaga alima ya alamu ilman kuma ka ke cewa a larabci fa'ala ya fi'im alima fa'ila ya fa'alu kenan alima ya alamu so sai an ka ce ilmaniya asalin ita ilmaniya a tsarin larabci ma in kaddi da asali babu ta tunda masdar na alima bai zamantowa ilman masdar kin da ke zamantowa ala fu'lan ko da mun ce ulmaniya babu ma fa'lan cikin abin nan to amma kaddarta ma mai ma kuwa da damma bai shi alima ya alamu babu ilman a cikin larabci kuma babu alman bil ayn dai tunda alman da hamza kasa almaniya to sannan kuma ulman babu to ina aka samu ilmaniya na ko almaniya dai kenan na biyu ƙara ma mastar alif nun alif wa nun mastarkin da adda alifin nunu wasu masadir ne ba wangana ba kafara ya furu kufranan ghafara ya firu ghufranan to wanga musu an ka ce ilmanan duk masadir in ka dibi duk kamusu na larabci da na jiya da na yau in dai ba wanda an ka kirkira ba babu wanda za ka ganin ya kawo masdar na alima ya alamu ilmi babu shi to sai an ka kawo ilman kaga ilmu an ka kara alifu wa nun tunda suna ga cikin hurufun ziyada sa'altu muniha kaji wani abu sabo kaga wato karatun ita kanta kalima da yadda ta taso da yadda take da fada ma'ana yana daga cikin abin da taimaka mana musan inda zamu to niyya din nan in ka cire ilman ka sa ya'un da ta'un shi ko yana nuna mazhaba ko aqida malikiyya yana nufin mazhaba imamu malik hanafiyya abu hanifa hambaliya imam ahmad bin hanbal shafi'iyya ko ba ka nan bane to kaga yanzu wannan mazhaba ce ko ba ka nan bane to duk abin da zai zama tuwa a mazhaba ko aqidar da mutane suka yi imani da ita sai a danganta shi zuwa ga wannan to kaga wanga sai dai a ce suna ne ba a kiran shi kuma masdarus sina'i duk da shi qur'ani yana amfani da masadirus sina'iyya da al-masadirul mansuba masdarus sina'i wanda shi asalin shi ba masdar bane sai a ƙara mishi kaga al-jahilu jahili sai aka ce al-jahiliyya sai zama to masdarus sina'i an gane ko amma an ka ce zahabiyya wa inna ala zahabin bihi sai masdar mansub ne ba masdarus sina'i ba ka san abin bai so da ga littafi biyu zan bayar masu muhimmanci cikin wannan na farko akwai alqararat an-nahwiyya wa tasrifiyya li majma' al-lugha al-qahira dirasa da aka yi na Khalid al-Usaimi akwai tashihatul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif na kasar Libya sannan kuma akwai majallat na qararatul majami' mutun zai bincike saboda ga al-qadaya al-mu'asira fi al-lugha mun gane ko wannan to ilmaniyya sai an ka ɗauko mu da shi asalin ilmaniya babu ta kamar yadda malamai masu bincike suke faɗa suka ce asalin yadda ta shigo a cikin ƙasashen musulmai akwai wani ɗan koren mulkin mallaka na faransa ana kiran shi louis louis a karmakalla louis yalla dai ni ban san ma yadda za a rubuta shi ba kuma babu ruwa tun da kahiran allah na louis za ka iska garibi dai da l da o da i yalla da i da u da i da s yalla zaka iske a rubuta Luis Luis dai kahiri dina eh bari mu yi na sakkwatawa kahirin Allah na kuma babu romu a alif da ɗari takwas da ashirin da takwas a mil wisan ventuit an gane ko sai cikin kamus kin da ya rubuta tun da shi yana jin larabci ya shigo kasashen laraba a kasar misra an gane ko sai ya kawo wannan kalima sai sa mata ilmaniya shi ya fara ciro ta sai ya kawo ta shi ko larabcin kwarai bai shi ka fahimta to me yasa ya kawo ta kaga nan shi ya kamata mu duba ashe saboda in ka kalli tarjama ilmi da larabci sunan shi science abinda an ka danganta zuwa ga ilmi na abin da sai a ce scientific an gane ko science ita ce science en français an gane ko shi kuma scientific shi ko scientific daga duk dai dan jima da dan juma in ji mutane to shine asalin abin da ake danganta zuwa ga ilmi to ita ko wagga ba haka take nufi ba mi ilmaniya take nufi in an ka zo an ka dibe ta a hakikanin al'amarinta to sai can da aka yi shekaru da dama sai aka samu kamus wanda ke kawo kalimomin zamani da ake kira mu'jamul wasiqa mu'jamul wasiqa na majmal lugha al-qahira an gari ko dama majmal lugha al-qahira suna da mu'jamul kabir suna da mu'jamul wasit suna da mu'jamul wajiz amma wanda yafi shahara al-wasit saboda shi matsakaici ne kaga wanda mutakaddimi na amfani da shi wanda an mutaakhir amfani da shi amma in ka samu waji sai ka babu kalmomi da dama in ka dauki kabir kuma shi wannan na masana ne da masu bincike sai suka kawo ilmaniya da ta'arifin ta kenan a tarihi a samu mutanen da suka san larabci suka san addini an gane ko tunda ba duk mutanen da an majma alƙa alƙa suka san addini ba ko zaman amma dai waɗansu daga cikin su sun san addini a samu ta kalimar ta shigo cikin wani kamus cikin mu'jmal wasita kaga a tarihin take nan shigowar ta ta dan dan sassado ta lalamu an gane ko ta lallabo ta kuɗi ta kurɗi to mi take nufi sai mutanen mu suna fassara ta da ilmaniya ilmaniya ita kalima abinda aka danganta zuwa ga ilimi ya kamata a kiran shi science ko scientific To, turawa, fassararta ta haƙiƙa shi ne sai malamai suka ce in za a fassara ta kakka fassara ta da ilmaniya sunanta su suna kiranta ilmaniya amma abin da ya kamata mu kira ta alladiniya mazhabar da ba addinu addini ko to sai a ƙara la shi kan shi wannan lamun kin ƙara ta gaban alif wal lam shiguwa ne yayi domin diddu din ya kamata a ce amma saboda larabci ta tsariƙar tarjama suna da non-religion an gane ko shi kenan sai suka ɗauko shi ko non-religious sai suka ɗauko shi suka kawo kaga non kin an ƙara ta tare da kalima a larabci babu wannan sai dai kalimar ta hito non ta hito gaba amma su ne suka cakuɗa ta shi ba sai suka ɗauko su sai alladiniya kenan babu addini abinda ba a yarda cikin tafiyar ba a sa addini an gane ko waɗansu kuma suka ce kai bai dace a kira shi ba ma alladiniya ya kamata a kira shi eh, abin nan al- almadiyya waɗanda ba su yarda ba da komi sai da abin da ake gani materialism tunda shi an ce ilimi ya gina akan gaibi to eh an ce kuma ba a yarda da abin da ba a gani ba kenan kawai madda ce ake bi kaga dai suna tafiya kusan mi kusan tare ban sani ba to amma ni abin da ni gani da wanda ya kira ta da alladiniya da wanda ya kira ta al- almadiyya da wanda ya kirata a kirata almadaniya almadaniya daga madina na shine gari ba wancan madina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madaniya shine civil a bi yarima a shakida a ji dadi kawai babu ruwanku da abin da ya shafi addini a ci duniya da tsinki in ji wancan ku ci duniya ku da tsinki in ji mawaki Birni kenan.
yawa birnin cewa an gane ko amma ni abin da ni gani abin da ya kamata a kirata alkufuriya eh ni dai wallahi ra- shawara ta dai wallahi akire ta alkufuriya kafirci eh saboda mutane mu su gane hatsarin da a ciki to me sunanta da ingilishi laicitekin kai ka to ka samu da ilmaniya mi suka kirata da ingilishi mi suka kirata da faransanci an faransai sai sun ka kirata laicite da ingilishi sai sun ka kirata sacralism to menene laicite jama'a tun da mu yan afirka na ba mu jin wancan yaren naku ku fassara muna na'am ko ko turawan ingila menene secularism menene wannan tun da mu san shi ba na'am sai sun ka ce abinda ake nuhi da laicite a fassara su kenan.
a farsar su an gane ko na'am wato principe de séparation de la société civile et de la société religieuse. Principe in kaji an ce principe ƙa'ida ce tabbatatta wadda ba ta motsawa. De séparation, séparer a rarraba. De la société civile, jama'a, tsarin tahiyar jama'a, civil jama'a, et de la société religieuse, a raba shi da tahiyar addini. Addini daban, tahiyar duniya daban, in ka ji kana iya sallah ka yi sallah, in ba ka iya sallah ka bari. An gane ko? su ko da ingilishi sai aka tambaye su koko miye bayani ina ne psychoralism sun ka ce abinda ake nuhi da shi da prin- principle kaga can principle na wanka ko principle an gane ko duk da wani malami wanda mai kula da ɗalibai ma a makarantar da su principal ko to ƙa'ida ake nuhi Kafin na'am of separation separation shine separation of the state state ana nufin tafiyar gwamnati ba sai jiha batun da state of sokoto state of kaza nan tahiyar kasa ƙasa
an gane ko eh, eh, o- o- of separation of the state from the religious institution institution wai institution ne da faransanci shine a raba tahiyar addini da tahiyar al'umma kaga ya za a yi a ce mutum a raba shi da aƙida tunda in babu aƙida ta addini ai akwai aƙida ta abin da ya gada daga iyayen shi in ba bai tare da addini wanda an kai wahayi to ya za a yi in ba hayaniya ba a ce an raba ɗan adam da wannan kwata-kwata gaba ɗaya
zama da ka gani to wannan akwai hatsari gare shi ka ji sunanta shi yasa ni a waje na ba sunanta al'ilmaniya ba sunanta al-kufriya wai fasuluddin adid daula shi yasa ma ita kanta wannan fasuluddin adid daula ko ilmaniya ta kasu gida biyu akwai al-ilmaniya al-mu'tadila wai mai tsakatsakiya al-liberaliya su ake kira non-religious waɗanda su sun yadda ka ta kai addininka su ba su da amma dai babu ruwansu in ka ga dama service dai ka zan- ka- ka- ka ɗauke zancen Allah kamar yadda yanzu mutane su cewa sunan ba zan- aikin Allah na su kai ba kaga wannan abin tasirin shake kenan nunan ba mu san Allah ba ruwanmu da aikin Allah kaza kaza amma wai in ya kare kuma sai shi tayi masallaci yayi sallah da ma li qaisar li qaisar wa ma lillahi lillah an gane ko to akwai kuma anti-religious waɗanda su ba mu'tadila bane kwata-kwata ba su yi imani da gaibi ba waɗanda galibi su ne 'yan shiyu'iyya shiyu'iyya kuma su ne 'yan communist waɗanda galibin rasha da mutanen china su akan wannan suka taya ba zancen wani allah addinin ba su yadda da shi ba ɗan nature 'yan nature su ne 'yan nature su 'yan attabi'iyun ko adduhuriya wanda duka ɗalibin ilimi ya kamata a ce ya san irin waɗannan mazahib ya san yadda inda sun kai to ya san tarihin su ya san yadda za a yi musu raddi musamman littafin na al-mawsu'a al-muyassara fil ahzabi wal adyan wal firaq al mu'asira wannan littafi ne da kyau ɗalibin ilimi ya mallake shi da sauran littafan da aka yi na zamani irin al da ma na da irin al-farq bain al-firaq na imam al-baghdadi an gane ko da kuma al-firaq na abdul qadir shaybatul hamd sannan kuma da littafan abin da doktor munqizu saqqa wanda yana bincike kan irin waɗannan mas'aloli yana kawo sababbi to yanzu dai malam mun zo kan ilmaniya da anwa'uha akwai wanda bata yarda da addini ba ko da ta da ka ta addini ita ce ma ilmaniyar liberaliya irin wago da a turai wanda suna ganin can in za ka yi ka abunga to yanzu nan karatu zai tsayawa inda karatu zai tashi me dalilan da yasa ilmaniya ta taso a ƙasar turai me dalilin tashin ta sannan kuma ya ta shigo muna kuma a ina ta kware shigowa ya ta mamaye ƙasashen musulmai ya ta yi tasiri ga addinin mu a rayuwar mu ta yau sannan mu gani kuma wani mataki tura suka bi bayan ilmaniya na yakar addini almazahib da almanahijul ilmiya waɗanda suka kawo don yakar addini bi idhnillahi ta'ala in Allah ya so in kuma Allah bai kai mu da rayuwa ba mu dai mun ba ku kano alƙalun ba abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kun ga da yadda malam ya ta yi mana bayani akan abin da ya shafi wato wannan abin da ake kira al-istimar ya ta tahowa ya ta gangarwa kamar ka hau can sama ne kana tahowa matattakala matattakala har malam ya zo ya fara mana da wasu nukatu guda uku wanda su ne za a fara tattauna da su sai aka ɗauki guda addini tunda abin da tura farko da suka zo sun ɗauki ɓangaren addini da kuma sakafa da adat da kuma lugat to yanzu malam ya ɗauki ɓangare na farko shine addini to daga addini ne aka ɗauki mazhaba da suke kira ilmaniya to a kan shi ne malam abin da kawai ya taɓa mana shine tarihi ne ake nufi da shi ta ɓangarori daban-daban da wato taksim na shi kenan rarrabuwarsa to yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kuma sai lokaci yayi kenan idan Allah ya kai mu ranar juma'a a daidai wannan lokaci na karfe tara na safe zuwa karfe goma za a kasance tare da malam don ci gaba da wannan maudu'i wanda yake mai matukar mahimmanci kuma Allah ya ba mu ikon wato fahimta da kuma aiki da abin da yake mai kyau da kuma watsar da abin da yake mara kyau a cikin wannan maudu'i yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a za mu yi addu'a tun da lokaci ya yi dangane da ƙasanmu da kuma sauran ƙasashen musulmai allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya kare mana daga dukkanin sharrin makiya wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai a duk inda suke ya karya kafirci da kafirai a duk inda suke ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasashenmu na musulmai gabaki ɗaya Allah ya sa albarka a rayuwarmu kuma ya kare mu daga faɗawa cikin ayyukan da ba su da kyau Allah kuma ya haɗa kan al'ummar musulmai na wannan ƙasa da sauran wato musulmai na kasashe daban-daban Allah ya tsare mu daga sharrin waɗannan mutane waɗanda su ne ake tawayan mana da kai a kansu mu gane su domin mu kubuta daga sharrin su wannan gidan talabijin mai albarka Allah ya samu ƙara samu shi albarka kuma ya taimaki waɗannan ma'aikata ya da mu da su gabaki ɗaya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته